الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a 20 ga watan Zulqa'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1400 da arba'in da bakwai kalandar miladiya takwas da watan biyar dubu da ashirin da shida wannan kuma shine darasinmu na biyar a jerin giyar darussan wannan littafi mai taken duniya illun zahil ko wannan risala mai ɗauke da taken cewa duniya to wata inuwa ce mai kushewa wallafar Sheikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qasim wanda ya shahara da Abdul Malik Al-Qasim ko Abdul Malik Al-Qasim za mu tashi a shafi na bakwai a shafi na tara shafi na tara a wannan darasi na biyar za mu tashi da ce akhil habibu ya dan uwana masoyi wannan salo ne na masu karantarwa daga ce ilam yarhamukallah ya akhil habib ya dan uwana ayya akhi alhabib ya alhabib inda munada ne mufradi ban ma dai dauka akhil habib ya dan uwana masoyi aina na halu min haulai waya matsayin mu yake da na wadancan waɗancan magabatan da ake ta ba da misali da su kaga ce da abubuwa ko ba ta bai bane kuma haka ne wasu tabi'ai ne wani yaro shekara ta ɗari da wani ɗari wani ɗari da wani ɗari wani ɗari biyar kamar yadda suka rayu suka fahimci duniyar nan kuma abinda suka duba suka fahimci duniyar mu ma shi aka ba mu a yau alkurani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma maganganun magabata kama me ya sa rayuwar mu ta sha bamban da tasu shi yasa ce aina na hannu wai mu muna wani bangare ta ina muka tsaya min hago layin an kwatanta da waɗancan kuma kamata ya yi layin ya rika matsawa da suka matsa suka yi gaba sai mu maye gurbin a fage na fahimtar hakikarin duniya ya ce an na anas ibn iyami an karbo daga anas dan iyami ya rasu hijira da shekara ɗari biyu ko kuma ɗari biyu da ɗaya ɗan sabanin da aka yi ne wannan a tsakanin malamai to shi ana ibn iyad yake cewa ra'aytu safwan ibn sulaym na ga safwan dan sulaym az-zuhri ko az-zuhri wannan mutumin tabi'i ne shi safwan ibn sulaym ɗaya daga cikin tabi'ai mutane da suke da zuhudu ga ilimi da sauransu yana cikin malaman al'imamu malik abu kuwa ai shi kan shi kafa bihi fakara ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari da talatin da biyu a wannan shekara ya rasu yana zaune a cikin madina shi sa suke ce mashi safwan ibn sulaim al-zuhuri al-madani saboda ɗan madina ne to shi ana ibn iyazi da tazarar rayuwar su wajen shekara sittin da wani abu kenan yana matashi ya gan shi yake cewa na ga safwan dan sulai walau qila lahu da za a ce mashi gada ne da qiyamah gobe ne kiyama saboda shi safwan ibn sulai in dai bauta ce kai irin wanda ake cewa sarkin sallah sarkin azumi sarkin tilawa duk ibadar da ka daga kamar shi ne sarki za a koda rana irin ta sahara ya wuni da azumi ya wuni zagayen ayyukan alkhairi kuma ya kwana sallah to ya ce ni nake ba ku labari da za a ce wa mutumin nan kamar yanzu sai a haɗu da shi a ce safuwan ga wani labari ingantacce gobe da safe ne kiyama to me zai faru ma kana indahu mazidun ala ma huwa alaihi min al-ibada ba abin da zai iya tsarawa a tsare-tsaren shi na ibada in ka ce mashi an gama isha ka ce sakuwan a karmakan lagomin ba. to sallar da ya niyyar yi sallar da ya saba yi to sai dai za ka kara mashi dara amma wannan awoyi goma na daren ko tara dama na sallar ne to kaga wannan kuma shi ma za ka iya koma ka ɗauko wancan magana aina na hau min haulai yanzu ka kaddara ba a ce mana gobe kiyama ba aka kyale kowa sai kuma gobe da aka yi magariba ta aka ce mana cibi kiyama ko gobe kiyama daren yaya bambancin na tabbatar ma sai da littafin addini da ta taso su akwai izu sittin wani ya sa ɗaya a fifi kwai masu tura ƙur'ani ko sai an hana su bacci da duma ma inda ita sai ta ƙare ruwa kuwa wani jarka biyu zai aje na alwala saboda tajadidi da jaddadawa haka za ga ya kwana sallah ya ma rasa rukuku zai so su jada ko waye kama shi safwan ba abin da zai iya karawa saboda awoyin daren su ne awoyin sallah ko ba za ka iya kara mai ba to kyale shi bai da iya bai da kari zai kwana sallah ya kwana tilawa ya kwana azkar ya kwana salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubuwa na alkhairi wannan maganar yace za ka same ta cikin sayarwa alamin nubala na imamu zahabi a mujalladin shi na biyar shafi na ɗari uku da sittin da shida ya ce a jibtu da halina na yi mamakin halin a duniya mu walliya anna duniyan nan ta juya ta ba mu baya abinda za ka ce ina mamakin halin mu duniyan nan dai ba ta yi da mu ba ta yi da mu kai na ga ce ka faɗi wanda ya kai ta a to ba gashi ta ba wasu mulki ba wannan ai ba yi da su bane wani lokacin ba ta yi da kai ne ma sai ta baka damar a duniya rijinu da mu'min wa jannatul kafir mun wuce wannan maganar to duniyan nan ta juya baya ba ta yi da mu amma wal akhirah buqdina alaina ita kuma kiyama ta fuskanto mu mun yadda duniyar ta juya baya mun yadda alkiyamar ta fuskanto wa nastajilu bil mudabbirati wa na'ridu anil muqbila amma gashi mun shagaltu da wadda ta bada baya mun kuma kau da kai daga wadda ta fuskanto ka annana lan nasila ilaiha kai ka ce muna da wani alkawari ne cewa ba za mu isa ga na karshen ta ba kamar an mana alkawari irin alkawarin nan na Allah wanda baya tashi cewa an ma fata kiyamar an ma fata kai ka ce wannan alkawarin aka yi mana to amma sai muka saki da ki walan na kutta rihala na fiha kai ka ce ba mu kwance kayanmu a wannan duniyar ba ko kuma suka ce a abin da yake nufi walam nastakirra fiha ko walam nastakirra fiha gashi kuma ba za mu dawwama a duniyar ba sai ce wani abin na ba shi mamaki duniyar nan ba ta yi da mu lahira ita ce matabbata amma sai muka ki matabbatar muka fi ta ƙaryar kai ka ce ba mu da wani abu da ke tabbatar da cewa ita duniyar nan ga yadda take kenan ba yanzu muka haɗa duniyar nan ba jiya mun haɗu shi ganin ma doran na mama da ina ne mun haɗu to duk da muka haɗu muka yi rayuwa a cikin ta ai yanzu mun gane ta ai mun gane ta ya za ka kwana tilawa da safi ta ce ba ta yi da kai wani ya kwana zakin Allah ta ce ya zo da shi suke kai duniyar a gaban ka salo na wata irin wannan kuma waye gwaninta in ka ga ana ta faran da kai ba kaunar ka tafi ba yanayi ne ya bayar ce maka haka kila wata kyautatawa ce Allah ya kaddaro maka kai haka ka nemi da haka kila kuma akasin haka ne wata azaba Allah ce gaskiya yana mamakin halin duniyar za ga ita aka dukufan ma ga tanan kawai kowa ita yake so bakar kala Umar ibn Abdul Aziz babban khalifa na daular Banu Umayya Umar dan Abdul Aziz wanda ake ce mashi Khalisul Khulafa'ir Rashidin ya rasu hijira na da shekara ɗari da ɗaya ya faɗa fi khutubatihi a wata kutubar shi mai ban kai da darussa ce inna dunya laysat bidari qararikum kataba Allahu alaiha alfana'a wa kataba Allahu ala ahliha min hazza'ana فكم من عامر موثق عن قليل يخرج وكم من مقيم مبتدئ عما قليل يزعن فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم عن النقلة وعن النقلة وعن النقلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإن لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزول للرجوع إلى وطنه أو يكون أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلده إلى بلد الإقامة wannan ita ce kutubar da shi wannan malami ya yi za ka samu wannan kutubar a cikin jami'ul ulumi wal hikam na ibn rajab al-hanbali sharhi da yawa al-arba'un an-nawawiyya hadisi guda 42 da al-imam an-nawawi ya kammala cika su a cikin littafin al-arba'un wanda shi kuma ibn rajab da yazo sai ya karo takwas yasa ka duba jami'ul ulumi wal hikam da ka hadisi 50 yawa sharhi in ka gama takwas arba'in da biyu wancan sai kuma ka shiga ashirin da abin nan takwas ɗin wancan ya ce inna duniya lallai duniya lai sarbi dare farari ku ya ku jama'a ba gidan tabbatar ku bane ba gidan tabbatar ku bane kawai mutum ya biyo ne zai wuce saboda mulki bai sa a dawwama da firawuna ya dawwama kuɗi da ƙarfin tattalin arziki ba sa sa a dawwama da ƙaruna na nan ƙauna da sun Allah da zama badadi da suna hana a rasu da manzanni na nan wattakaza Allahu Ibrahim khalila da yana nan wattakaza Allahu nabiyana ma khalila ko shi ma da yana nan amma duk sun wuce duk sun wuce to kenan me ke wanzar da mutum a duniyar babu to kawai me mafita ai guduri yace kataballahu alai alai halfana'a Allah ya rubuta muku karewa a wannan duniyar. Wanda ga yana kyakkyawa yana kyakkyawayawa za ka iya rantsewa da Allah nan da shekara ɗari ba shi. Ko ma waye, ai ka ka zai dan mataki za ka iya rantsewa da Allah nan da shekara ɗari ba shi yana yana cikin ƙasa. In ma ya yi sa'a an mashi kabari ko? In ba a yi sa'a ba kura za ta cinye. Ko zaki ko ya faɗa hannun matsafa. su bandari su soye su kashe su cinye ko wani kwado ko wani kifi ko wata tsaka a teku ta haɗiye shi sai ma Allah godiya ta ci gaba da tanzini ta rabu da samun nama mai ɗanɗano irin wani duk zai iya yiwuwa sai ce to duniyar nan da ya riga rubuto muku wallahi sai kun kare wa kataballahu ala ahliha min hazzana kuma Allah ya kaddaro kuma ya rubuta wa mazauna duniyan nan al-intiqala inda azzan shine intiqal kirata kuma ce wallahi wani ya tare mun wuri ya hakuri zai bar wurin in bai bar wurin ba za ka riga shi barin wurin amma ko ka riga shi bari zai tabbaka to menene kuma wani ba wanda ya tare mu wani wani wuri arzikinka daban kundin daban ba hadawa akai ba bari na riga kuskure sai mutum ya kusa da su sai a gano wai wai wai wai wai to ai kullun arzikin shi ba nashi bane ba ta wannan kuskuren ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira yace fa kam min amirin so da dama zaka sami wanda ya raya duniya mana yana da jari yana da gida da ababen hawa da iyalai ga kwarjini ga haiba ga dukan hanci ma duk yana da su Sama wannan mutumin muwassakin wanda ya amince da cewa shi kanki an mashi ni'ima duniya ta san an mashi ni'ima malai sai an kalilin ya faru nan da ɗan lokaci kaɗan wannan abin zai rushe ko ya rushe abin ya rushe ya bashi ko shi ya rushe ya ba abin wa kan min muqimin so da dama ake samun mazaunin cikin duniyan nan mughtabitin amma qalilin yaz'an wanda yake jin daɗi al-mughtabitu shine masrurun bima atahu Allah wanda yake jin daɗin abin da Allah ya bashi to amma qalilin yaz'an dan kankanin lokaci zai cirata sai ka ana yaro yaro har ma a rika subul da baka wannan rashin lafiya yayi eh mu a ma'auninmu ne muke ta sanya rashin lafiya amma a ma'aunin Allah wannan wurin da aka rubuta mutum na ajali to ba zai taɓa tsallake shi ba ya ce fa ahsi rahimakumullahu min arrihila ya jama'a bayan Allah ku kyautata Allah ya maku rahama ku kyautata tafiya ku kyautata shirin zuwa ga Allah bi ahsani ma bi hadaratikum minan naqala ko minan nuqula da me za ku kyautata tafiya bi ahsani ma bi hadaratikum da mafi kyan abin da kuka mallaka minan nakala na kayan duniya ko na kayan da ake iya mallaka ko ake iya tiratar da su daga wuri zuwa wuri kenan wannan dukiyar da aka baka tana cikin nakala to wata take fi ma ataka Allahu daral akhira in ka samu dubu ɗaya yanzu in kana so ka more wa dubu ɗayan nan ka nemo wani kayan lahira ka saya da wani abu a cikin kudin ido ai ba garin da yara za su sa abinci gobe shuga ma ta kare kamun ma ya kare wannan duk duniya ne a a dubu ɗayan nan ko ɗari biyu ce cire wata ta gifi ma a takan lawu da ranar akira ka sa ma kanka wannan ka'idar har ɗari biyu kawai na samu cire goma five percent kenan ku dan Allah ne ya baka ko baka da wata dabara in ya ga dama sai ka fada in ya ga dama sai ta fadi wanda ka ce bai isa ma ya tsinta a rashin za'a ma ya je kashe rikici jiya to yace dan wannan abin da kuke da shi ku yi guzuri daga mafi kyan shi wa tazawwadu jama'a mu yi ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa mafi alkhairin guzuri fa inna mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah yace wa in lam takuni dunya lil mu'mini dara iqama idan har duniyan nan bata zama gidan zama ga mu'mini ba wala watsana bata zama mahallin rayuwa ba to fa yan bagi lil mu'mini ya wajaba ko ya kamata ga mumini ay yakuna haluhu fiha ala ahadi halaini halin shi ya zama ɗayan halaye guda haka ake so mumini ya zama halin shi ya zama ɗayan halaye biyu to menene waɗannan halaye guda biyu in ma ay yakuna ka annahu gharibun muqimun fi balad gurba ko dai ya zama kamar bako da yake zaune a garin bakunta garin ba nasu bane an kai shi ne zai aikin zaɓe tun da ranar juma'a lahadi da safe za su tafi gari ba na jin zai tsaya sayan kashi ba wata mai taushi taushi duk ya kosa ya dawo garin to duk inda kake ba garin ku bane kai karim ne ina ne babban garin lahira zangon wurin zangon lahirin shine kabar kuma a mata ba a kabarau sannan ya kashe mutum ya isa ya kashe ni sannan ya sanya shi a kabari to mutum ya rika tuna wannan halin hammuhu tazawwudu lirruju'i ila watani shi ba ko babbar himmar shi babban damuwar shi yin guzurin da zai mayar da shi zuwa ga mahalli shi ko gare shi hali na biyu ayu au ya kuna ko kuma ya zama ka annahu musafirun kamar matafiyi ne gairu muqimin albatta wanda shi ba mazauni ba ne ko da yaushe direba ne sai da gari garinsu ma ba garinsu ba ne balantana inda ba garinsu ba dama ba garinsu ba ne in ya zo garinsu to awa ɗaya awa biyu uku hudu ya ko koma to wani ne kike tsammanin kuma zai zauna a wani gari garinsu ma da yake da gida yake da dangi bai kwana bakwai to yanzu ko ina a duniya ba garinka ba ne kenan kai mu duka matafiya ne kenan kullu na musafiru yanzu ina ne babban gidan lahira zangon lahir shine kabari kuma a mata rufa a kabarati kenan yace bal huwa lailuhu wa naharu a a shi wannan mutumi fa tafiyar shi tafiyar shi ita ce daren shi ita ce ranar shi yasiru ila baladil iqama yana tafiya yana kaiwa da komowa domin ya je garin da zai zauna a ji halin da ake ciki kenan mu duka matafiya ne ko mu duka baki ne yace to ai kai dan nan garin ne ke kai dan nan garin ne dan fura ba inda da ba a rasuwa da ba a matsawa da baka samu inda kai gida ba sai shekara ɗari biyu garin nan ba wanda ya taɓa rasuwa to da ba za ka samu da za yi gidi ba wanda zai ce to a filin makabarta a ce a rarraba mu su yaro ya wuce a raba mutum hamsin ne a dan tsatsafa to kowa matafiyi ne inni zahibun ila rabbi ay hadi to kulluna zahibuna ila rabbina inna ila rabbina la munqalibuna mu masu juyawa ne amma an halice mu mun an girmar da mu Allah ya mana albarka ya mana baiwa ya mana ni'ima to yanzu duka in mun gama kuma za mu juya shine sai mu je da fasilin khitab domin hisabi domin karɓar sakamako domin fara rayuwar ni'ima bayan gama rayuwar aiki kuma rayuwar wahala rayuwar aiki rayuwar wahala in kai aiki don Allah sai wahalar ta narke a ibadar sai ka daina ganin wahalar idan ko mutum yake yin aiki dan Allah sai aikin wahalar ya bayyana aikin wahala ne shi da kanshi zai rika ganin da yanzu duniyar nan bare iyaye yake cewa wannan maganar da ce za ka same ta cikin shazaratul zahab a mujallali na na biyu ga wasu baituka nan ya kawo baituka ne da ai wannan maganar da jami'ul ulum wal hikam ko sannan ga abin nan wannan na biyu wannan waƙoƙin da zamu kawo su ne sun shagaratu sahabin fi khabari man gaba yace fama farihat fama farihat nafsi bi dunya aqadtuha walakin ila al malik al qadir asiru wa ma li shay'un ghayru anni muslimu bi tawhid rabbi mu'minun wa khabiru ya ce fama fare hatin nafsi bi duniya a fattuha raina bai taɓa farin ciki ba da wata duniya da na samu ka sai kaya sun hau ka siya sha biyar biyar an zuwa na lallacin ka tafiyar arba'in da biyar biyar kana ta murna ce wallah ban taɓa murna ba da abin da kaga ya shigo hannunka dama an kaddaro zai shigo kuma wannan shi ne abin da ya shafi kaddarar shigowar shi to me manufar shigowar shi ɗayan biyu ne ko an baka ne a matsayin ni'ima ta halal jira ake a za ka yi godiya kana ƙin godiya ni da ta canza ko kuma an baka ne don a ƙara batar da shi Allah ya riga ya yanke hukunci bai ƙaunarka ya yanke hukunci wuta zai kai mutum sai ce yanzu mutumin na ya za a ƙara dirmiya shi a ce ku ba shi kuɗi ku ba shi mukami ku ba shi matsayi ku ba shi kwarjini a ba shi kyau duk sai a ba shi daga nan sai ya rudu da su sai an kara ba sai duka karkabar ana marrabu ka bai je wurin ba amma dinuka wa mannabi ka duk ba shi a wurin to kaga duk abin da aka baka tun asali dama sai ka samu wannan abu tun asali sai ka samu wannan abu kuma rayuwar mutum da kullum duk tana nuna haka wani zai tafi Legas kai ya baka nan zare san ba sana'o'i zare sai kofar jiya ba harkoki sai ya tafi Legas kusa da teku dala ce kawai ke kaiwa da komowa amma sai ya kira wanda suke dakawa ya tura mai kudin mota kuma a balbela ma zai dawo Wucce in a saman tirela in sun zo a samu rayu da yawa in an yi haɗari a raka da yawa gashi gashi kuma dala na ta wucewa kwantena ɗaya ka zama biloniya amma kai da ya baka a nan ya ce zariya sai boko ya tafi ya baka ba kai bokon ba sai ka tura mai kuɗin dawowa kuma da ya dawo kai ka ba shi ranci a ƙarshe ma ya zama yaron ka saka arzikin na nan shi yasa ne da yake cewa wallahi yadda arzikin mu ke neman mu ya fi yadda adalin mu ke neman mu amma ni ina kuma rawar kafan mu ma ta sa ba ma haduwa rawar kafa sauran shirin yana nan fa arzikin kai kuma kana nan zai zagayo ku yi musafaha abu ya zo daga ce kai zama bai ganni ba ina ba zama sai karan baɗa sanda zai zo nan kuma ka haya gada sai ce mu sake haduwa haka za ku yi ta yi sai wai zama wuri ɗaya tsautsayi kai zama wuri ɗaya wani lokacin rabo ne rabon na nan da yake cewa فما فرحت نفسي بدنيا أخذتها ولكن إلى الملك القدير أسير sai dai ni zuwa ga sarki mai cikakken iko nake komawa na yadda da haka da kai da katin mallakar wuya ne in ya bani na yadda da ni da abin da ya ba to zan za mu koma idan ya hana ni ba ya hana ni bane dan bai da shi a'a yana da shi bai ban bane to wajen shi zan koma in ya ga dama sai ya ban a can in ka dauki wannan imanin shi ke nan ka huta ya ce wa maliya shaiku na gairu an liya muslim ya ce wallahi ka gani nan ni a duniya nan babban da komai sai dai ni musulmi ne bi tauhidi rabbi mu'minun wa qabiyu ina mai gaskata Allah ko tauhidi kadai ta Allah rabbi wanda yake ubangiji na ne mu'minun abin a yi imani da shi abin a amince da shi ko mai amintarwa ne Allah ga dama sai saka ka cikin abinci wa qadiru sannan masanin abin da ke boye ne ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wannan maganar na na a cikin shagaratu zahab wan nasu tatasaraku wa tatakalabu ala hadhihi dunya mutane na kokowa da tunturundo akan wannan duniyar yafqidul ba'du dinahu wani a cikin mutane yana rasa addinin shi da ya samu duniya annabi ya ce ta isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ta'isa abdul khamila bawan dinari ya halaka bawan abin nan dirhami ya halaka bawan riga khamila shi ma ya halaka ta'isa ya tabi wanta kasa ya asara fa idza shika falanta kasha wannan mutumin da da masifa ta same shi Allah ka ka dauke mai ba bawan ka bane rabu da shi shine in uti ya rabiya idan aka bashi zai yadda da an bashi sai ka je na kai mutum in siyasar mu haka suke kana hana shi na kwana daya sai ga ana habaici motsar alfa da kai aiki duk so ɗarin da ka bashi ya manta in utiya radiya wa illam yuta sahida ana hana shi sai fushi wayanda mutanen ubada dinari kenan sun tashi sun yi asara to wasu mutane suna sayar da duniyar su domin lahira suna rasa addinin su domin duniyar su kullun nasi ya gadu ko fa ba'i'un nafsahu fa muqtiquha aw mudiquha wani ya siyar da rayuwar shi don ya samu duniya wani ya halakar da rayuwar idan ya samu duniya haka rayuwar take ta tafiya yace wayan sal kathiru abana'u wani wasu kuma da yawa sukan manta ƴaƴansu dan kawai samu duniya wani ma sai ba dan ai saki ne wani kuma ya banza da dan ba tarbiyya ba addini saboda shi ya samu wani abu na duniya in tasharatil ahqadu jin haushin juna da nunkufurci sun yaɗu al'ahakadu kenan hassada kenan a gwari-gwari hassada ta yaɗu a cikin mutane yanzu za ka iya yafi ya yi kyau jifa yafi da gare mutum ya yafa fangali hamsin ina ga in karance da Allah da kaka ba zai zama ɗan wata wala kai ka fara ba bai wuce a samu na rabin asiri ba zai wuya a bangare hamsin din nan ya danki kala goma na alfarma duka wani rabin asiri ne bai gagara ba duk da kaka ka gan shi ya sai yadi na talakawa amma a haka wani zai yi sai maganin ce sai ya fesa ma yadin ya fesa ma yadin ko kana kiwon kifi sai ya bunci sun yi girma sai ya cakuɗa maganin su da fiya fiya sai ya watsa sauran da barbaru ne na bakar hasadar ‘ya'yan Adamu. ko ka yi dannin ka rogon ka yi kyau waye na ka yake zai banka ma har fetur zai ci. sai ya jika dannin da lita biyar dubu ɗaya ɗari uku uku ko ko da ɗari uku sai banka wuta to sai ka tara hatsi da aiki gobe ya banka mai wuta asada ta yi yawa ko kuma wani kawai ya zo ne ya ce dalla wane nake nema kai ta kai rikin sa kai kadai ya gani tunda ka auna ka ga motar nan na da ke za ka alheri da aiwa mutumin sai kai sai kai kwatanci mana kyau wa kake nema wane Ah, ai wannan sunan sai kai gaba sai ka bugar da shi ko ka ja an yi tafiya an yi tafiya ni da shi haka muke dan a baka kalmar shi ko a baka sako ka kawo kake kawowa hassada ga ta nan da suwarwa kala-kala. To da yake cewa wallahi hassada ta yatsu a tsakanin mutane, wa zure ati zaga'in jin haushin juna shine alkarahiyatu shadida jin haushi na juna mai tsanani an shushuka su a jikin mutane. Yanzu ga gamayya ce mata musulmi. dukkanin musulmin nan za ka iya rantsewa da Allah ba mai tarihin shirka. Amma in ka samu mutum ɗari, sai ka iya samun sittin ko saba'in, wai cikin sittin ko saba'in din nan kowa yana da wanda ba sa shi. A, ai a ƙa'ida ko, kai ba kai ne za ka ce ba ka shiri da wasu ba, ka kyale su su ce ba sa shiri da kai. Abinda shari'a ta baka dama ba dole bane sai kai aboki da kowa, ba dole bane. amma dan baka aboki da mutum ko baka shiri da mutum a ba ba abokin ka bane ko walima ma ya tashi bai ga yatar ka sai ka damu ai kada ma Allah ya kawo ranar da duk wanda zai ci ajiya ga yace ka da alamun kai dan wutan yanzu har kowa wani ga yace ga a yankin ko ya faɗa maka wani ka je na ta faɗa sai na faɗa gara wasu su yi ba su faɗa maka ba kai ma in ka tashi za ka yi naka ba ka faɗa ma wasu ba to shi kenan ka dan isa ninka cikin mutum ɗari a garin ka faɗa wa hamsin yawwa sauran hamsin su ya guri ba ba abokan ka bane kuma bai kamata su ji haushi ba amma sai ga wani a shi cikin mutum ɗari bai magana da saba'in ai sun man wani abu ne da ba zan taɓa mantawa ba nan aka zo a rediyo ya ji ana neman ma'aikata yake faɗa ma to shi kenan su waɗanda suka jin suka yi interview suka yi CBT suka yi aptitude suka yi pen and paper mutum haka dauka wani har Abuja mai tek ko ya je clear screening ya je wa duk ba dauke shi ba to kai yanzu ba gara kai ba ba ko ka tsara kudin mota zuwa sakatariya ba ko ka tsara kudin mota zuwa Kaduna ba ko ka tsara kudin zuwa Abuja ba ka shiga riski ba kuma da gangan yake faɗa maka uzuri za ka yi ta mashi kaga wannan ma yi wani abu ne ɗan ƙarami da bai kamata ba ko kuma aikin gidan ne muka nemi aure ba su bamu ba to kai nan wai kana zaune ne kowa da iya baka aure ka yi da kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan wata mata yace yana son ta sai da ta gane adireshin shi ta ɗaga kai ta kalle shi sama da ƙasa ta ce ba ta son shi wai wani wai wai dan mu ya je neman aure wai su ce ga ga ma Allah ya ka amma ba ka san ma inda aka nufa ba ai ba kowa zai baka aure ba kai ma ba kowa zaka ba ba ba arama ba yar ka ce ba zaka ba kowa ba kai ma kuma ka yadda ba kowane gida za ka a baka ba shikenan ka huta annabi haka ya dawo gari yan uwan matan nan suka taru me lallashi na yi me faɗa na yi me Allah wadai na yi ce ita dai za ta zauna da shi ko bai mata ba annabi bai mata ba to sai ba kuma bai mata kai ma wanda kuke aure da ita ba ta faɗa maka me yasa ta aure ka ba ba ta faɗa maka ba kwanaki na ji wani kes wani wani ya shiga an yi sulhu wani ya abokinmu kawai sai bayan sun yi aure da wajen shekara shida ba kawai ta tada kwalli ba ta san shi kuma ba laifin zaune ba na tsaye kuma akai akai ta faɗa da yake faɗa sai da aka raba sannan sai ta faɗa ma wata wai abin da ya sa sai na aje su ma da yi asali irin gayun nan ne da zamanin su ɗan maraya ɗan bungado gara gashi ya sa hulan nan ka to wannan kawai ya sa ta aure daga baya yanzu ko liman ne ko na'ibi ko la wai sai koma yana askewa sai ta gabe mace kuma akai akai ta da yi tunda ko ta faɗa ba zai koma ba kawai bari ta balle to kai din ma haka ne kai dai kawai ayi ko ka mana da ta faɗa ba amma da kawai ayi ta aure ka ne saboda sallah to oga kwata-kwata mai gida ya je ta ce ba ta so ka san ko dai addini ne in ba ta shigo wannan da'irar ba waye first lady kuma annabiyyu aula bil mu'minina min anfus wa azwajuhu ummahatuhum amma mutum ce ina da can da aure wani ba ruwanta kuma shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisar shi ko wanda ta zo ta tsaya ta ce wa habtu nafsi ilaika na kyautar da kaina gare ka me take nufi damar da aka baki in ya ga dama sai ce to je ki a baki sasa aure yayi ba sadaki ba shedu Allah ya gama komai shi ma ya daga kai kale daga sama kasa ya duka take bai ce komai ba ta gaje da tsayuwa ta zauna wani cikin sabon shi yace yana so daga cikin maganganun da masu sharhi suka yi shi ma ba sai mashi ba dan akwai mana yadda rayuwar take to shi kenan dan kai dan gaje ne ma wurin yin ba ba shi sai dai kai ma an zo ka hana kuma kana da gaskiya idan a taku manta zo dino akwai wannan ko kai kuma akwai ra'ayin kai hakan nan zaka yi ta ita mace za ta yi ta ba sai bai mata ba to da haka wasu wasu dalilan gabar zaka ga babu dalili kwata kwata abinda zaka dauka ka'ida shine akwai abokai da kuke datsawa akwai wadanda ba abokai ba amma baka gaba da kowa amma ba za ka hana wasu kuma su ji baka da ra'ayinka ba karka aliman malik ne mai yace ma dalibi dan ku zagaye madina ku ji me ake fade game da ni wani wurin ayaba mishi ka dan kai ka aljanna su dum wani wurin da suka ba wanda suka lalata garin nan irin malik wai wai ba ta faɗa wa shugabanci gaskiya malikun da akai akai ya bada fatawar talaqul iglaq yake bayarwa cewa idan aka matsa wa mutum ya saki matar shi sakin yayi yace yace da yayi ba ko matsa wa mutum aka yi riddar ba ta yi ba balanta na saki aka kama shi aka zane ya daina fitowa sallah saboda rashin lafiya shine zaka zo ka ce wai bai faɗa wa gwamnati gaskiya wani wurin kuma ya yi ta tsine mai munafukai yan wuta kaza kaza aka dawo aka faɗa mai shi ke to alhamdulillah rayuwa ta yi kyau wasu na zagi wasu na yabo shine haduwar bawa shine haduwar bawa amma ce kai ba mai yabanka sai zagi an samu akali kai so kake kowa ya yabe ka ka samu tangarda rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ba matakai ne shedan ke da su guda bakwai kuma dole sai ya ɗiba rabon shi a cikin ɗan adam a ɗayan matakai bakwai mataki bakwai shine ya zubo mutane su yi ta zagin ka duk sanda aka zage ka akwai falsafa da na shafa ta nan duk wanda zai tsuguna ya zage ka ɗayan mutane uku ne akwai wanda bai yi sai ya zage ka ba ko tanka mashi ba za ka yi ba idan na ɗan ƙarfafi ko fa su ji yanzu an yi haihuwa yanzu kun zo haka yaro kun je gila barka yaushe aka haife shi ai da za ka haife shi bayan azur sai yaro ya fara yin ya yin ya sai ka ji kamar yana zagin ka har wani yake ta yaron nan fa yanda kamar kai ke zaki me za ka yi in karama yaya ta ce ba hankali eh wani mahaukaci ya zo barka ko ko kai yake zagin bai sai zage wannan yaron bai sai zage ka ba bai sai zage ka ba to kana da jarinka kana da ibadarka ka fahimci addini da daidai gurgudu kana biyayya da kyautata wa mahaifanka ga ɗan mashin ɗinka mai ɗan caci ma kila ga wata ‘yar motarka ga jari ga iyalai ga albarkar iyalai sai wani mara aikin yi ya ce maka barayi sai ka za ka bashi amsa in har za ka tsaya ne ka bashi dunkule ya ce kana karɓar na satan eh wai dai kai ke da laifi ba shi ba shi wata ramar ɗari dubu dubu to gobe idan ka zo wuce za ka yi kan bai ganta ba zai zaki ba har ka sai shi yi bi gata ya yana a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya barawa ya musu dan take to kaga wannan bai sai ya zage ka ba in ka bari ya zage kai ka ja saki kawai asin ilan nasi ka sa'adin qulubuhum wala rubbama malakal insanu malakal insan abin nan insana insanu malaka insana is insan dai to da dama kyautatawa na mallakar mutum wala rubbama malakal insana ihsanu ne bai ta kuma maqulun bihi ne a farko to sannan mutum na biyu shine wanda bai kamata ya zage ka ba bai maka adalci ba idan ya zage ka suna tare amma an faɗa mashi ƙarya a kanka ya hau ya zauna ya ci gaba da ƙararwa wanda bai maka adalci ba shi wannan me maganin shi ba rama za ka yi ba kiran shi za ka yi ku zauna ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza me faru in wanda za ka yi mai bayani ne kai mai bayani in wanda za ka yi buɗa mai ka haska mai ne duk ka haska mai to sai kuma mutum na uku shine wanda ya isa ya zage ka mahaifi ya rufe ka da faɗa ba rama za ka yi ba godiya za ka yi in ka fita sai ka dawo da babban riga Allah ya kara lafiya ya isa ya zage ka mace mijinta ya buɗe mata wuta ya isa har duka ma an ba shi oda abu hanifa ma har ƙaramin abu ya faɗa yin ta ma ya dake ta sai matar ka bata maka kwalliyar da kake so ba kwalliyar da kake so ba za ka iya kai mata nasiha kai wa'azi take ci ka zane ta zo kawai ta a da take bai maka ba ka faɗa mata kai ga irin wanda kake so irin na bayan gidan iyan nan take so ta ce ita ba yar iska bace ba za ta sa ba hijabi ya ji bakwai take sawa in kai na siya kai na siya take bulala nana da kanta za ta ce to za a je bayan gidan iya sai ka ce gobe da safi lahadi ne ba su gani cewa ba sai ka je a kwaso dama har hagare su shikenan ka dangarin bariki ke sawa to ga ta sunna mata sa ita tun da a gida ne ko kuma ka faɗi wani girki ta ƙi koyowa ta ƙi koyowa sai ka fi son tuwo irin da mutanen daɗin nan wanda ake tuke ciyar gari sai ya yi kan bular sannan a kwashi sai da kuma irin na matan zamani na saba wanda ake malaloshin nan a ba awa ne ya wuce in ta ƙi maka sai ka abin nan to ka ga kenan rayuwar in ka fahimce ta abu ne mai sauki duk wanda ya zage ka ɗayan waɗancan uku ne ya ce wasu mutane wa zuri atis baga'in iyayya mai tsanani ta shuku a zukatan wa ammatil bagaza gaba da iyayya ta yaɗu wanda ma kawai sai ga wani ba ka san me kai mashi ba sai ya tashi faɗar dalili sai ce wai ai fara wancan wata na yana zaune a kwar gida wai ka wuce ba kai sallama ba to kai ya san wuta da so ka a ranar uzuri ya kamata ya maka amma tun daga ranar bai ce ai wai tun daga ranar da yake munafiki ne kullum muka haɗu sai man sallama to ayyin maka kullum ya nuna waccan ba da gangan bane a ce ah da gangan ne sai da muka haɗa ido a to yanzu haɗa ido ne nawa aka yi irin wannan in masu hawa karfe sun sani to mutum da kai ma wani bai ganka ba nawa aka yi to kaga sai a rika uzuri gaba ba abin yi bane yace linara zamu ga kaifa nabara al-fudailu ila hadhihi dunya bi qawlihi yaya fudailu dan iyadu ya kalli duniya da maganar da ya fada al-fudailu dan iyad ya rufe da shekara 188 tantirin mara mutunci ne amma ya musulunta ya gyaru dama musulmi ne amma musulmin banza fashi da makani sata a gida-gida waye kwace taɗe in ya ga wata mace ta wuce zai ce yar wani gida ne yar gidan wane ne da daddare zai ce na ga yar kaɗa da ta wuce fito man da ita in yi zina da ita ce ba yin wa ma nake ji fito man da abinci gobe zan wuce in bar garin nan ban kuɗin mota zai iya kashe mutum wata na ya hau katanga sai wani na kiyamun laili kaga amfanin kiyamun laili kenan alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq suratul hadid yace anal awan ka lokaci ko yayi yin tuba sai ya koma daga nan ya daga hannu ya wa Allah alkawari daga yanzu ya tuba kuma zai je tare a haramin Makka yayi ilimi har ajali ke cin mutawurin ya je ilimi har ya zama bajinin malami da aka ji maganganu zuhudu a wajen shi shine yake cewa idan ya samu matsala a rayuwa kan shi yake fara zargi ya ce da zai koma gida sai ya cimma matar shi ta yi kuskure a girki ba zai yi ba ne abu na farko da zai kawai zai maza ya yi sallar nafila ya yi istighfari ya ce in ka saba wa Allah sai Allah ya kama ka ta wani wuri sai Allah ya kama ka ta wani wuri malam Usman Allah ya ba shi lafiya ya kara mashi lafiya yana yawan ba da misali kila wani ya ce da Allah sun kusan dan samu ya dubu biyu mu canza harshe idan ku ba ku kusan halin da ake ciki ba ban da kuɗi a ce kana dubu goma sha biyar sai ka zo nan kana sauri an maka waya kila wani taro gari kuma kila kai ne ma uga sai cin da tayar mashin din su samu matsala ka ji a ce to tayar mai kyan dubu sha biyar amma za a iya maneji da ta goma cin kuma mai kyan dubu biyar amma ka kawo hudu haddasawa kana kallo za ka girga dubu sha hudu ka ba su sai an gama sa ka fahimci mashin din ma ba mai ka miƙa dubu ɗaya gidan mai ka san me yasa ta nan ta fashe lokacin fashe ta bai yi wallahi taushen da ka hana su canza harshen nan daga nan da Allah ya kama ka ana da ka ba su biyin Allah zai iya hana tayar ta fashe habbali ai za ka tayar da za ka yi mamaki ya kamata ka fashe amma me yasa bata fashe ba alamun mutumin yana kyautatawa dan Allah ya saka mashi a taya to kudai da dan iya rike duk sadda yace da zan zo hawa dabba ta ta kawo man harbi yace zuwa zan yi in yi sallar nafila sai roki Allah gafara lallai na saba wa Allah shi sa Allah ya kama na nan ba daga ita dai zai musulunci ya gyaru ya zama nagartacce ga magana da ya faɗa game da duniya ya ce la yaslimu laka kalbuka zuciyarka ba za ta taɓa kukuta ba mana ba za ka taɓa kukuta daga hasada da raunin imani da rashin manufa ba hatta la tubali man akala duniya ya sa ji na ko kuskure ne wannan kalmar duniya ne aka yi zo a kusan duka bugun littafin hatta la tubali man akala duniya har sai ka zama baka damu da wanda ya samu duniya ba abin da yake nufi da wannan maganar shine ba za ka kubuta daga hassada ba har sai babu bakin cikin duniyar da wani ya samu a tare da kai da za ku yi karatu tare ku nemi aiki tare ku je yan tabi'u tare ku yi wa sai a ɗauke shi sai kuma a ce ka yi hakuri to idan kai hasadar shi zuciyarka akwai ciwo fi kulobi kamar amma ka take arzikin shi ne a nan kai kuma arzikin ka na nan a wani wurin roƙi Allah ya fuskantar da kai kwamta mu inda Allah ya rizka inna Allah huwa razzaqu bil quwwati mati yace mutum ba zai kubuta ba sai ya zama ya kubuta daga hasada da cin haushin abin da wasu ke da shi yake cewa akhil habib ya dan uwana masoyi yake cewa taballag taballag min ad-dunya bi aitari zadi wa innaka anha ra'ilul limi'adi ko lima'adi wa gudda an ad-dunya wa zukhrati ahliha jukunuka waqtilha bi tibi suhadi wa jahid ala lazzati nafsaka jahidan ya share wannan kalmar ita ce a wurin yadda baitin yake ciki a cikin shi amma bai sa jahidan din ba sai a rubuta fa inna jihadan nafsi khairu jihadi yake ta taballak min ad-dunya bi ajr zati ka nema duniya da mafi kankantar guzuri ma'ana duk yanayin da silifa zai ishe ka rayuwa ko karka sai sandar duk sadda roba takalmin roba zai ishe ka rayuwa karka sai na fata duk sadda riga biyu za ta ishe ka karka dinka da uku ka rayu a duniya da mafi kankantar guzuri kenan me yake nufi duk ka rayuwar ka yi ka rika yin ta da minimum ba maximum ba in dai riga biyu ta ishe ka me amfani ta hudu me amfani ta hudu ina amfanin ta biyar maza ga wani ya zo ya kawo ɗinkin kala ɗari biyu kafin sati biyu ya sake kawo wata ɗari biyu wai saboda shi kawai shi shi zai wanki bai da mai wanki da kuka wanda ya sa ɗari uku da sittin ne kullum ɗaya kullum ɗaya kullum ɗaya ni sai nake gama ta kamar rigunan ke kwanton ɗinka a ya kamata ka rika juya rigunan ka ne sai ka yi wanka ka zaɓi wanda kake so ko ba ita ba ce halayi in ba za ta biyo ka ba ta faɗa amma ka ce a yau aska tara za a sako sai aka yi rasuwa sai kuma ka kifo aska tara da yau expectin nan za a sa sai aka ce sarki na shira to ya za ka yi kuma ka ta ita ce halayi kuma ta je kayi da shi ko kuma wai ta je an ganka da ita to amma da kafani nawa za a yi maka wannan rabu ina ga ya kamata ka fara rage da kafanai amma ka tantance malamai in aka yi dari sun yi kaga zai iya ta eh sun yi ka kawo ai dai ba ka nan kada za a rufe ka ko sai mu rufe ka da ɗaya yi sadaka da tasa'in da tara ya maka tawassuli to Allah ga sai dari yayi amma sauki ɗaya rufe shi da ita da shi ya ce fa innaka an harahidun li ma'adi domin kai ne barin duniyar nan ne don komawa makoma to dan me za ka yi rayuwa da high a rayuwa amma nan bai hana kuma ka rayu a da'ira daidai arzikinka ba in an ce ya aisar zadi gwargwadon arzikinka ne yanzu wani aisar zadin shi shine a kada miyar kuka ko ba manja shine aisar zadi wani kuma sai sa manja ko manjada ko an hada wani kuma sai an sa waki wani sai an sa kifi wani sai an wuce haka namun ma sai an zazzaba bai ta ruzaji kenan wani ya samu jaki ya ishe shi ba inda ba zai je ba wani kuma keke shine ya taru zaji shi amma abinda wani malami ya fassara wannan magana ya ce wato a dunkula abin da ake nufi kada ka matsawa kanka dan wani abu na rayuwa kar ka ci bashi kai dinki karkaci bashi ka sai abin hawa karkaci bashi karkaci bashi karkaci bashi ana halittar mutum an halitto shi da yadda zai rayu har gidan da mutum zai zauna an halitto shi yanzu mu da aka wa afirka allah ya san za mu jura zafi mu da aka wa a najeriya allah ya san za mu yi haƙurin zalunci da wasu ne ba zai wuta nan ba a yanzu a canza turawa a kawo su nan su ga yadda ake kataka kaga ba za su iya ba amma mu yaron san duk inda ga Allah ya woka a wurin zaka iya rayuwa yake cewa wa gudda anid dunya wa zuhrati ahadiha karin sai idan ka daga duniya da kawace kawacen yan duniya yace tukunuka kwarmin idan nan naka wa ilha ka sanya mashi tozali bi tsibi suhali da abin nan mashayi abin tozali tsibiri shi ne turare kamar abu mai ƙanshi wanda zai sa ka bacci as-suhad shi ne al'araku wanda zai sa idanka ya kautu ko ya bacci ya ce wa jahida alal lazzati nafsaka jahida ka yaƙi kanka ga jin daɗi iya ya ƙarkai ka yi jihadan kabira fa inna jihadan nafsi domin yaƙar rai to khairu jihadi shine mafi alkhairin yaƙar rai al-imam ibn al-qayyim karkashin wannan maganar yake cewa wato jihadun nafsi abu hudu in har kana yin su to ka gama yaƙar ranka na ɗaya jihadun nafsi ala ta'allumi al-huda wa dini ka fi karfin ranka ka rika zuwa kana koyon addini in kai wannan kai jihadin farko jihadi na biyu jihadun nafsi ala alal amali ka yaƙi ranka ka rika aiki da abin da ka koyo da wanda shi ma yana da wahala sannan na uku al jihadun nafsi ala da'awati ila dini ka zama mai da'awa da kiran mutane zuwa ga addini da mu'amalarka da makwabtakarka da kasuwancinka da alaƙarka da kusancinka da wani kai amfani da su sannan jihadin nafsi ala sabari lil azabi ka yaƙi ranka ka iya juriya ta ɗaukar haƙuri na irin abin da za ka haɗu da shi idan ka matsa cewa sai ko idan ka shiga wannan fage na za ka yi aiki da addini kuma za ka kira zuwa wa shi yasa wani hikima yake ta ba wani zai shiga aljanna sai mai da'awa to da zo da sai ka yi jihadin nafsa a da'awar ya ce wa ma hiya illa daru lahawin wa fitnatin wannan gidan duniyar ba komai bane face gida ne na wasa da fitina wa inna kusara ahadi halana faru kololuwar masaukin yan duniya jama'ar duniya shine karewa wata na da kawai gobe kowa a duniya an kare ba wai ba a ba an yi gaba an tafi barzo daga barzo a wuce lahira kala bilal ibn sa'ad Bilal ibn Sa'ad ya faɗa wata magana mai muhimmanci. Shi Bilal ibn Sa'ad ya rasu hijirar shekara ko dai ɗari da goma ko ɗari da sha ɗaya. Ɗaya ne daga cikin bajiman malamai suna ce mai ya fi shahara da Bilal Sukuni. Ana ce mai Bilal ibn Sa'ad ibn Tanim as-Sukuni. Aka yi shahara da shi. Ya ce, liyuzakkiruna liyuzakkirna bimalana. bi ma'alina wa masirina yace bari mu tunatar da junanmu game da majuyarmu da makomarmu ya ahalat tuqa ya kuma abuta imani innakum lam tuhula lam tuhula kulil fanahi ba fa an halice ku bane dan ku kare ka san dai an riga an haife ka dai an riga an gura maka rai har abada ba za ka kare a ya riga an gama sai dai kawai ka canza yanayi to shine zai mana wannan bayanin yace in kun lura wa inna ma tanquluna ko tantaqiluna min darin ila dari ai kun cirata ne daga wani gida zuwa wani gida kama na kaltun min al aslab ila al arhabi aw inna ma tunqaluna min darin ila dar kawai ana cirata da ku ne daga gida zuwa gida kama na kaltun min al aslab ko kama nuqiltum min al aslab ila al arhab kamar yadda aka shiro ku daga tsatsu ya faru bi bayda sulbi والترائب ذاك تارة متين إلى الأسلاب إلى الأرحام يدي ما هيفا ومن الأرحام إلى الدنيا ذاك ما هيفا كما تيغا متين ظلم الدنيا ومن الدنيا إلى القبور ذاك الدنيا كما تيغا سنتي متين أكبري ومن القبور إلى الموقف ذاك قبري كما تيغا لن القيامة ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار ذاك فيلن القيامة كما تيغا تبتا wuta ko aljanna ko kuma aljanna ko wuta wannan magana ce mai muhimmanci kwarai da gaske sai yake cewa wani zalika kana al-hasan saboda haka ne Imam al-Hasan al-Basri yake cewa iyyakum wa ma shagala min ad-dunya ina ka shedin ku da aikata duk abin da ke shagaltarwa a wannan duniyar yace fa inna dunya kathiratu lishtigali ita duniyar nan mai yawan shagaltarwa ne tana da yawan shagaltarwa yanzu nan za ta kai ka tabaru la yaftahu rajulun ala nafsihi baba shugule dan adam ba zai taba bude wa kanshi kofar rafkana ba illa aushaka zalika albabu ay yaftaha alaihi asharata abwab face sai waccan kofar shagala ɗaya da ya bude ta kusa ta bude mashi kofofi goma na shagala wannan maganar ya kawo ta a cikin az-zuhud na Abdullahi dan Mubarak wata zuka ta ita kuma cikin sirwa lamin nubala to da ka karka ka tsara rayuwa ka san me za ka yi shi suke cewa ka kula da muhimman abin da ya kamata ka kula da shi ka kula da addininka ya fi komi muhimmanci ya fi komi tsada sahabbai sai rasu da riguna ɗaya duk sun shiga da janna sai rasu da cututtukan da ba su warke ba wasu rasu da hannu ɗaya kafa ɗaya wani ba hannu ba kafa wasu rasu ba ido duk sun shiga da nasoro sun kula da mafi tsada aƙida addini to daga nan sai kuma ka kula da mutuncinka sannan ka kula da lafiyarka abin da zai taba ta to musamman kuma a Najeriya in kai sakaci da ita sai ka tafi da lalura ɗaya ka warke ka dawo da sabbi biyar saboda asibitocinmu a baya abin da ya kamata ga likitoci ƙwararru 'ya'yan baiwa amma dole kuma sai da kayan aiki to wannan maganar abin da ke nufi kenan ka tsara rayuwar kar ka ɗauki abubuwa na shagala kar ka bata lokaci dan adam bai da lokacin da zai bata gaggawa muke yi sauri muke yi inda zamun nan akwai tafiya mai nisa nan kuma da muke da alamun akwai tanin bom akwai yaudara akwai shigo shigo ba da rigi ana so a gama da mu ana so a yi kaza ana so a yi kaza da haka muka kiyaye to shine sai ka ga mun dace bari mu karkar wannan maganar ibn Samman sai mu tashi a akil hadith wa kana ibn Samman ibn Samman ya ce wannan ibn Samman shi ma ya rasu da shekara irin yadda Fudayl ya rasu da dari da tamanin da hudu mana kafin rasuwar al-Fudayl da shekara hudu wannan mutumin malami ne marwaici ne mai kaza ne mai kaza ne da abubuwa da yawa wa'azi yake da shi bai tsoron kowa har sai da fadawan harunar rashi suka ja mashi kurmi suka ce wallahi idan baka daina wa sarki irin wannan karanta ya wannan wa'azi naka na cin mutunci ba zan maganin ka harunar rashi da ya zaki dogara ya san ya san addini ce sakarkarin banza yadda ya faɗa min jaran lahira ni kadai ne ni kadai din ne duk wannan soyayya ta ƙarya ce ba wanda zai tashi da wani rabin a jayin fiye shi ne fiye nan ma ta fi nisa nan an danyi abubuwa shi ne wata na haruna rashin na zaune a cikin majalisa yake ranka ya daɗe tambaya biyu nike da ita yake to tambaya kara makalla yake ranka ya daɗe yanzu idan ishi ya dame ka kuma aka samu ruwa da ƙyar sai aka ce ba za a baka ruwan ba sai ka ba da wani abu mai kima sannan a baka ruwa don ka ne za ka bayar ce kai zan ba da rabin mulki na saboda ruwa shi ne rayuwa yake zuwa alhamdulillah to ranka yi dai an baka ruwa da ka sha ya natsa sai kuma fitsari ya taru yake fita sai kuma aka sake cewa sai ka ba da mafi girman abin da ka fi so sannan ya fita me za ka bayar ya ce zan sake wada ragowar rabin mulki shi ne ce to ranka ya daɗe yanzu ka san da wannan karatun kuke ribibi a kan abin da bai fi makwarwar ruwa shigar ruwa da fitar ruwa ba amma kuke kashe-kashen juna a kai ya ce to ranka ya daɗe kenan makwarwar ruwa ta fi wannan kujerar da kake a kai wai wannan wa'azin ne fadawa ke cewa wai bai da kunya wai yana da ta ido wai shi bai san sarauta da iko da mulki ba irin honorable zai faɗawa haka shi kuma da yake Allah ya sa Haruna Rashid mai addini ne sai yana ganin da yake dogara jami'a ku duk ba dan Allah kuke man ba in kuma kana so ka gane tambayi tsohon gwamna eh da mutane jiniya wani ma na koda ana ta shari'a wani kuma sun bata da wanda ya kawo ga nan wajen in kai wani wanda ya kawon ne ya raba fom ɗin senate ya hana wanda ya kawo shi ya ba wani da aka tambaye shi sai yake ce ya kamata a sabunta wasu sun daɗe kuma shi da daɗewa ake kula da baba shi ba in kai nan wajen akwai wani ya naɗa gwamnan ba sa shiri da gwamnan faɗa suke yi kowa na tsine ma kowa shi ne abin musamman yake cewa to ranka ya daɗe mulkin nan hadari ne a ga hankali akwai abubuwa da yawa da suka ci yasa kaga yanzu muka koma gida zaka dan sati watan guda biyu masu sanyi ko sun fi kujerar wani rabu amma ba ka faɗa dai a wurin da zai ba ko eh dan kila wata na kuma za a zo rabon taki ya ce to sai ka je ka je inda ya fi namu kaga yake ce a yallai wannan kuma wa'azin mu ne yace man jarra'atuhu dunya halawataha wanda duniya wannan akwai lafazin da ya zo a haka amma wani lafazin ba haka ya zo kuma wancan lafazin kamar ya fi lafazin ɗaya da ya zo shine man azakat duniya halawata amma da jarra adhu da azakat hu ɗaya ne wanda duniya ta ɗanɗana mashi zaƙinta limainihi ilaiha saboda karkatar da ya zuwa gare ta to jarra adhul akhiratu mararata lahira za ta kwamfada mashi kayan ɗacinta da ta jafihi anha saboda kauracewa lahira da yi sakar ka yadda a ce kuna shiri da duniya a ka rayu a cikinta a matsayin ciwon ido sai hakuri shine morewa duniya rabanka dole za ka samu kuma tana kallo amma ka biye mata ɗan zo muna ɗan zo nan ba saki layi ai ka san muke ba ruwa muke hanawa ƙarya ne ƙarya ne ba sai take ba ruwa take hanawa ba shine mai waka yake cewa a ya nafsu wai haki ja almashibu fa ma da tasabi wa ma da gazal tawalla shababi ka allam yakun wa ja'a mashibi ka allam yazal ka anni bi nafsi ala ghirratin wa qutbul manuni biha qad nazal yace aya nafsu ya raina ya zuciyata wai haki kai tanki ja almashibu hurhura ta zo ta zo gashi ya canza fa ma zat tasadi me yasa muke rayuwa irin ta yarinta at-tasadi shine at-tasarrufu kasbiyan ga mutum dan shekara 40 ai akwai kayan yara yan shekara 16 ko wai shi yake tsawa ka wuce wurin in baka sa ba a da hakura kawai ka hakura ko ka rika yin abin da suke yi ka kai 60 ka kai 70 amma kai ma kana da kulam irin na yara ka kyale su su yi su ne ana ga da ɗan saura za su tuba kai ko yanzu ina kana cin last round ne to ya ce wa ma da tasadi dan me kike rayuwa irin ta yarinta wa ma da gazal dan me kike maganar soyayya da kwarkwasa da neman mata ya ce ta wallahi shababi ka an lam yakun ya ce ga kuruciya ta nan ta juya baya kai ka ce ban yi zamanin kuruciya ba wa da'a mashiri ga hurhura nan ta zo ka allam ya zal kamar ma ba za ta gushe ba na bai hurhuran nan na ma dai ta zo kenan ya ce ka annabi nafsi ala girratin ka annabi nafsi ala girratin ya ce na fahimci kamar ni da raina a rabka na muke ba mu san inda muke ba ina jin man tsoron mu farka a lahira kuma wa kutbul manuni ko wa katbul manuni shakkar mutuwa bi haƙan nazar gashi ya sauka jamkar kawai ta rage da ranar tafiya shi kenan wannan waka ce ta wata hikima da za ta sa mutum ya dawo cikin hayyaci to sai mu dakata nan sai mu tashi akan habib subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Yeah.
Eh,
eh wani mabukacin wanda bai kai ka wannan nan bai samu dubu ɗaya ba na aikin alkhairi kila cikin yan uwa ko makota ko dangi to sai Allah ya sa yi dan cewa ayyuka Allah ya sa mu dace da cewa ayyuka